والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukin sarki ya kawo mu wannan rana ta Laraba 29 ga watan Zulhijja hijira ta Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara 1446 a kalandar nasara kuma 25 ga watan 6 2025 zai zama ranar farko kenan ta dawowa bayan hutu na sallah da muka tafi tun farko-farkon watan zulhijja kenan ko ko ƙarshen zulƙa'ada ma kamar mun yi darasi na arba'in da tara ranar ashirin da uku ga kamar ga watan sha ɗaya kafin mu tafi ku kuma a rana irin wannan ta laraba muna karatu a cikin littafin addu'arul bahiyya na bajimin malami al'allamatu sheikh muhammad ibn ali ash-shawkani rahimahullahu ta'ala wannan kuma zai zama shine darasinmu na hamsin kenan sannan muna cikin kitabun nikah littafi da yake tattaunawa akan matsaloli eh darasi na hamsin mun kwana akan na arba'in da tara shine na ƙarshe wannan darasi ne na hamsin kuma muna cikin kitabun nikahi littafi da yake magana kan matsaloli na aure za mu tashi wasagiratu ko wa mene وتحرم الخطبة في العدة نعم وتحرم الخطبة في العدة بسم الله الرحمن الرحيم malamna koro mana bayanai dangane da matsalolin aure a dunkule tun farawa daga tsarin addini wajen neman auren da kafin nan ma tsare-tsare da tanade-tanaden addini wajen wa za a nema da kuma ta hannun wa za a nema sannan ta yaya za a nema sannan har a kai ga kullawa to ya za a kulla da me za a kulla me ake da bukata waɗanda su ne haka ma'amma na abin da ya shafi matsaloli na aure wasu suna komawa gidan rukunai ne ko sharuɗa ta yadda auren ba zai taɓa yiwuwa ba ma sai da su wasu kuma suna komawa gidan wasu al'amura na sunnoni na shari'a da tabbatar da su koyinsu ke kawo albarkar aura da zaman ma'auratan masu biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala da manzon shi sallallahu alaihi wa sallam wasu kuma suna komawa ne gidan mustahabbai al'amura ko ayyukan da an so a aikata su sannan wasu matsalolin kuma haramun ne saboda cin karo da suka yi da wata maslaha daga maslahohi na addini a rayuwar al'umma za su bar baya da kura ga rayuwar al'umma a nan duniya za su iya barin masu baya da ƙura a haɗuwarsu da Allah maɗaukakin sarki yau malayan fa'umalu wala banun illa manatan Allah bi kalbin sali to za mu tashi inda yake cewa wa ta harumul khitbatu fil idda neman aure a idda baya halatta ko ya haramta yin neman aure a idda idan mace na cikin idda to haramun ne mutum ya neme ta wannan ijma'i ne na malamai gaba daya al-imamun nawawi wanda dan mazhaba ce ta ash-shafi'iyya da malamai a mazhabar al-Imam Malik mazhabar Malikiya haka Hanafiya haka Hanbaliya ijma'i ne ma dai na malamai gaba daya cewa baya halatta idan wata mace tana idda wani ya je ya neme ta haramun ne illa iyaka sukan kalli irin iddar da ake to daga nan ne sai a ga girman haramcin da kuma hadarin da ke cikin nema idan ita matar da take iddan mijin rasuwa yayi to ya sha bamban da idan mijin sakinta yayi haka idan mijin sakinta yayi saki raja'i ɗaya ko biyu shi ma kuma yana shan bamban da wadda mijinta yayi mata saki batti saki ya mata bai nuna kubra kenan ya sake ta sakin har ya kai uku ba ta halasta a gare shi har sai ta auri wani namijin idan mijinta rasuwa yi tana cikin waɗannan wata hudu da kwana goma baya halasta wani ya neme ta amma ya halasta a yi jirwaye da kamar wanka kar a fito da magana ƙarara da cewa ana santa amma ba laifi yanzu ka wani yar shinkafa ɗan wake wani mai kuran ruwa ka ce a kaima mai takabaccen saboda marayu eh kuma a ƙarshe dama kai ma kana yi ne kuma saboda marayu kuma akwai marayu akwai marayu to wannan ba laifi kaga baka ce kana santa ba kuma ai taimakawa mai marayu ai ba laifi kuma aiki ne mai kyau kace akai mata waken nan akai mata abin nan ga sallah ta zo a sa ta igin samin can azumi ya zo a bata kaza a bata kaza wannan ta'aribi ne wannan babu laifi tunda mijinta rasuwa yayi wannan a aikata kenan a magana ma akwai yan kalmomin da aka halasta mutum ya faɗa za su iya su haɗu mata ta'aziyar tsohon mijinta ga in ba da suwa ba ya za a yi a rabu da irinki kawai sai kai shi karka ƙara komai inda zai ka karanta balaga ita kuma mutum ce to saƙonka ya isa kuka ce kina cikin kyawawan yankin nan karka ƙara komai akan haka ai kowa na san mai kyau sai kai shiru ko kuma ka iya cewa mutum in ya samu irinki to ai har gona sai ya rage ya tura kudin wajen sadaki kenan inni fiki laraghi da ina mutun zai samu irin ki da sauran wasu kalmomi masu kama da irin wannan ko kuma ya ce mata to ina za ki je ne da ce ai za ta je garinsu wajen iyayenta ko ta lura za ta kai ta asibiti ce to to ai ko asibitin an samu wata mai kima irin ki to sai ai mana hanya to ana mai ga ta kuma mai irin ta kuma amma kaga ba za ka ce itan ba dai irin ta inda za su kai ce ga ai ni kai na dan tsakanin nan neman matar matar aure nike mai nagartacciya baka ce ita ba baka ce ta nemo maka ba amma dai ka faɗa mata kana neman mata to duka wayannan kalmomin tunda mijinta rasuwa yayi ya halatta kai amma ka ce ina ciki kar dai amanta da mu in an gama ko kai wani dan uwanta magana duk wannan haramun ne haramci sosai to haka wadda wadda mijinta ya mata saki ɗaya ko saki biyu ita kuma baya halasta ka nema kuma baya halasta ka yi jirwaye da kamar wanka don za ka haddasa fitina ne kawai a cikin mutane ita wannan tunda ta idda take hayyan tana da miji inda wata magana sai radda ta gama su da ka ita baya halasta a yi hitsi ba baya halasta a yi ta'aribi a ta'aribi shine jirwaye da kamar wanka to wadda kuma mijinta saki uku ya mata fa shine suka yi sabani mafi wasu malamai suka karkata cewa ya halatta aka iya ka yi mata ta'aridi ka ka dan yi jirwaye da kamar wanka ta yadda za ta san cewa dai to kai ma kana nan wasu kuma malamai kuma suka ce a'a duk da cewa saki uku ne sai ta auri wani to ka bari ta gama in ya so da kai da da abin nan da kai da sauran wanda za su fito din sai su fito gaba daya amma kuma in mutum yayi tunda ko wa'ancan da suka ce an hana ba su girmama haramcin ba irin yadda aka girmama shi akan akan na wa'ancan su daka baya halatta neman aure na mace mai idda ga wannan rabe-raben ku fillafillan daidai gurgudu mun yi walaikun salam rahmatullah e wannan duk ta'aridi ne ba laifi amma kar ya kara akan haka kar ya ce komai kar ya ce komai ce ga wannan ka sha ruwa har ita ma za a iya bata ga wannan a cika a aina mota ko ta shiga motar kuna ciki ka biya ila ma sai ka fita ta miƙo dubu biyun sai a ce wancan mutumin ya biya shikenan illa iyaka dai kawai shawarar da za a baka sai kai kokari ka san kajiya ko kada kai ka jefa fatsa ba igiya kafin kibi ya kama can zai je gaba ya mutu wani ya ɗauka a banza to sai a ɗan yi kokari dai a abin nan ko ka ɗan kira sunanta daga yana ya ce wannan mutumin da ya ce maki daga yana shi ya biya tunda kaga ina ganin ba babin riya ce amma dukkan ba haramta ba saboda da wani zaka ji to da asarar kudinka kuma ba ke koko da da rashin aurenta to irin wannan dai an an halasta wa mutum ya iya ire-iren wa'annan yan dabarbaru kila in yi sa'a ta fahimci cewa ya kyautata mata wata rana in ta kammala iddar ta iya fitar da shi a matsayin miji a ƙarƙashin wannan suna kafa hujja da hadisin fatima kistin fatima tu bintu kai hadisin fatima tu bintu kai ibnu khalid al-akbar ibnu wahab lokacin da mijinta ya yi mata saki uku mijinta ya sake ta saki uku sai ta je wajen annabi sallallahu alaihi wasallama sai ta kai koki dan da ya sake ta saki uku sai ce ta bar mashi gida kenan fala sukuna laha wala nafaqa ita shi ba zai kara bata ko kwandala ba kuma ta ban mashi daki sai ta kai koke wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine sai manzo sallallahu alaihi wasallama falam yaj'al laha sukuna wala nafaqa sai ya ce baki da wurin zama bai baki da haƙƙin ya baki mahalli la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna saki ne raja'i amma idan saki ya zama saki ba'ini aka samu bainuna kubara abinda ake cewa bainuna shine rabuwar aure tsakanin miji da mata rabuwa mai girma bainunar kala biyu akwai bainuna sugura ba aure a tsakaninku yanzu sai da sabon aure idan bai nuna kubura ce sai ta auro wani idan bai nuna sugura ce sai dai ka iya sake aurenta yanzu ka misali ta ce ba ta san shi ya ki zama a gida suna ta yawon kamfen ana gobe zaɓi suka yi rigima ta ce ita kawai bari ta ba shi kuɗi ya cika je ta yawon bandan shi na kamfen ya karɓi miliyan biyu suka rabu ya ce ya saki suka rabu kaga saki ɗaya ne amma kuma saki ba'ini bai nuna sugura ba ko ya ce ya dawo da ita bata dawo ba kawai mala ana buga zaɓe ran asabar lahadi sai ga sanarwa ya san majalisa shi kuma sai ya kira ta ya ce yaya ta ce to ai yanzu za ta dawo to ba laifi sai a sake ɗaura aure ran lahadin ma amma shi kaɗai ke da wannan alfarmar duk wanda ba shi ba sai ya jira ta gama idda to wannan shine bai nuna su gura kenan amma bai nuna ko bara an yi saki daya an yi biyu har aka kai na uku to kaga fala tahillu lahu min ba'du hatta tanki azwajan ghayra daga nan har sai ta auri wani auren da babu hannun shi a ciki to sai wannan saki ya kai uku Fatimatu bintu kai bintu kai saki ya kai uku sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to lalle baki da mahallin zama kuma baki da abinci so da ka bare ciyar da ke ba shine sai Annabi sallallahu alaihi wasallama yake ce mata fa in halalti fa adinin fa adinni in kin gama idda ki zo ki man magana shine da ta gama idda ta zo ta yi mashi magana sallallahu alaihi wasallam shine har ya bata shawara ga wanda za ta aure yake tambayar ta dawa dawa suka fito tace akwai muawiya ya fito wannan muawiyan da ya zama khalifa shugaban kasa mai karfi a daular banu umayya khalifa na farko a daular banu umayya tun daga shekara ta 41 amma a lokacin matsiyaci yake bai da komai ta ce mu'awiya ya leko ya ce yana sona ibnu jaham shi ma ya leko ya ce yana sona rasulullah kaji mutum biyu sun fito saboda harkar aure ba koye koye dan da bikin ta duka biyun kake aure su shi wannan fa inna mu'awiya ta su'ulukul la malala mu'awiya talaka ne putik ba abin da zaki ci bai da ko kwandala kake aure shi kaga ba kashe aure bane wannan faɗa mata gaskiya ne amma yana da imani yana cikin kutabul wahayi ma naka saukar da wahayi in dai qur'ani ne mun yi fara sarrafa qur'ani kudin ne kawai babu amma da takawa da komai da akwai yace wancan kuma to shi kuma baya aja sanda daga wuya innahu la yadau asawa na atiqi suka ce dukan mata yake shegen duka zaki sha in kika je hannun shi amma ki auri usama ita kuma ta ce ba ta son Usama an sama clash kenan yace ki yi hakuri ki aure shi zai zai miki alkhairi kuma dai akai auren kuma ya zama alkhairi wannan hadisin da kuka nishi wajen sahihu al-Imam Muslim mahallu shahida anan shi kai shi Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da dan takara ko kuma yana da wanda yake so ya ce ta aura amma ba zai iya faɗa mata ba tunda tana cikin idda tare da cewa saki uku ne shine ce to in kin gama sai ki man magana sai ki faɗa mani kin gama iddarki tana gama ta faɗa mashi ya kaza ya kaza sai mai bayani kuma ya fito da shi ma wanda yake so a auren wannan hadisi zaka iya cire fiqhu da yawa daga cikin shi a matsaloli ko na babin auratayyar ko na babi na mu'amalar mutane nan da can da kai ma wani ya soke ka babin aure ba ba karka damu ce ai matsalar ka baka da sana'a ai ba haushin shi zaka ji ba sana'ar zaka nema ce ai dukan mata kake ba laifin shi da daina dukan su zaka yi sai ka daina duka ai dukan ba ibada bane ba wani abu bane na lalurar yau da kullum so da haka dai wannan yake cewa wata haru wata harumul khitbatu fil idda nema a cikin idda haramun ne kawai sai dai abinda aka yi na eh abinna na najirwaye da kamar wanka inni uridu tazwija wa law wajidtu annahu yuyassara limra'atin salihah duka iya fada mata haka ni ma dan tsakanin nan fa so nake in yi aure sai kai shiru ko kuma ka ce mata ni kaina a yanzu haka cikin neman mace ta gari niki in ita ba ta garin mace meye meye magana meye manufar ka ka faɗa mata ta gari eh ka yadda nagartar ta ne kuma kana nufin ta gari kai a wurin ka fa ko ba ba dole kuma sai ta zama ta garin fil waqi'i ba shi musulunci ne yake so matar ta zama ta gari fil waqi'i amma su mazan kuma wani lokaci ba dole bane su su mai da hankali sai ta zama fil waqi'i yace wa ala la khitba ko nan ne ko kuma wa taharumul khitbatu ala la khitba kuma haramun ne yin nema akan nema baya halatta wani ya je yayi neman aure akan neman auren wani cikin ƴan uwa musulmi a ka bari idan wancan ya janye ko kuma ya fita to shikenan kai kuma a lokacin sai ka biyo sai ka shigo kai ma sai ka nema amma matukar wani na ciki kuma an karkata gare shi to baya halatta wani ya nema da sharadin sai an karkata amma kai ana zaune aka maza na zaune haka aka ga wata ta wuce ko aka bada labarin wata mai nagarta ba laifi mutane duk zai kowa zai iya zuwa kowa zai iya zuwa chairman zai je mataimakin shi zai je shugaban kwamiti zai je vice chairman din kwamiti zai je sakatare zai je ma'aji zai je member ma zai je gwada sa'a za a yi kowa idan ya je sai bi ta hanyar da yake ga sakon shi zai ci to daga nan kuma ya rage nata da ita da sauran iyayenta sai su zaɓa to aka zaɓi mutum ɗaya aka ce to kai ka turo iyaye ko ka kawo kayan sa rana haramun ne sauran su ƙara magana da ita ko waya sai ka share lambarta shine rufin asirinka ka share lambarta ka sa ta a blacklist kai blocking ɗinta kenan ko ƴan kyaututtukan da kake wa ƙanninta to in za ka iya ci a dasa na samun lada ka iya dasawa tunda dai wancan ba ta kaya ba ka iya dasawa in kuma kana ga kai ba za ka iya kiwon ɗan kuciya ba ko a yi shi ya tashi suka suka ce sweet sweet ka ce kaman bai sayarwa mai shagon nan ka dai nuna masu dai to wannan dai an zo ƙarshe na'am وعليكم السلام eh
kudin sai aka samu wani abu kuma mara kyau daga gare shi daga baya wani labarin ya zo wanda aka tabbatar da haka yake kuma sai ba wani kuma kun ciki wanda ya ya zo shi kuma ya fi shi ba mai babu idan kan sun shi kuma ba wani a bali a tayin an samu wani dalili ai na shi ya rushe kenan shi yasa ake so su iyaye da itan su tsaya su taka tsantsan a tantance kafin a fitar da wanda za a yi rukuni zuwa gare shi idan aka yi rukuni zuwa ga wani fatabayyana khilafu ma yuzannu bi sai abinda ake zato sai sabanin shi ya bayyana sai sake rushe shi sai zama na kofa ta sake buduwa yanzu wasu su iya fitowa ko kuma ba ma sai an sanar da mutane ba to wane da aka fitar ko wane da kika fitar ga irin matsalar shi bincike ya nuna bai da tarbiyya bincike ya nuna baya ibada bincike ya nuna baya biyayya ga mahaifan shi bincike ya nuna kaza da kaza wanda sai illa haka wanda shari'a bata yadda a aurar mashi da mace ba ko kuma su 'yan gidan ko ita ba za su iya auren mashi ba ko da a zaɓin kansu ne ko da a zaɓin kansu ne shi kenan za ce to yanzu a cikin wanda suka ce suna son ki cikin wanda suka bayyanar da ƙaunarsu gare ki fitar da wani yana zaune shi kuma sai a yi mai waya ko a kira shi to wance ta ce ka dawo ku daidaita ko ku karka da daidaita ko ka kawo kayan waye ko kai waye ko kai waye sai zama an yi rukuni zuwa gare shi da ka baya halatta neman aure bisa neman aure in ka ce me hikimar illatun na haidin nan sai ka ce wannan malamin suka ce wannan abu ne a fili yana haddasa gaba wannan na nema wannan ya je yana nema yanzu nan sai ga gaba ta ɗaiɗaiku da gaba ta iyalai da gaba ta al'umma idan yana da mabiya sai su fara jin haushin wancan da mabiyan shi yan gidan sai su rika jin haushin yan can gida ai shi yazo yayi mana kaza ai shi yayi mana kaza ai shi yayi mana kaza to kuma kullun shari'ar musulunci daga cikin manufofinta a sami fahimtar juna wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa ko innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu baina akhawaykum to haka ake so so haka ya haramun ne wani ya nemi aure akan neman auren wani dalilin haka hadisin Uqba ibn Amir radiyallahu an wanda hadisi ne dake cikin sahihu Muslim annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa almu'minu aqul mu'min mu'mini dan uwan mu'mini ne fala yahillu lil mu'mini ayyabta'a ala bai'i akhi baya halatta ga mu'mini yayi ciniki akan cinikin dan uwan dan uwan shi wala yaqtibu ala khitbati akhihi hatta yazara kada ya nemi aure akan neman auren dan uwan shi har sai wancan ya bari a al'ada kuma za a iya zuwa ita ma ta shigo ta taka rawa kila yanzu kaga addinance ba laifi wa yaje yana so kani yaje yana so kai da kaje kuma sai mahaifin uwar gidanka da zaka yi wakisha shi ma ya leka yana so mai anguwa ma ko sarki ko waye shi ma ya je yana so liman da na'ibi da ladan duk su ma su leka amma kaga a al'adu kuma za a ga abin ya zo wani bambara kwai haka to ba laifi saboda al'adar sai a bari ya ce to a bari abin zai zama wani iri zai zama wani iri sai ka ji ana habaice-habaice ko? Ko kuma zumunci ya ɓaci, illatun na hayin da aka guda sai ta dawo. Wai juzu annabaru ilal makatubaci, to da aka da wancan abin nan sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya hana yace hatta ya zara hadisin da kicin sahihu muslim akwai hadisin abi huraira radiyallahu an wanda al-imam al-bukhari shi kuma ya fitar da shi da annabi yake cewa la yakhtibu ar-rajulu ala khitbati akhihi hatta yankaha aw yatruka baya halatta wani ya nemi aure akan neman auren dan uwan shi ko dai wancan ya aure ta ko kuma ya bari in ya aure ta magana ta wuce shikenan ko kuma ya ce ya fasa ya samu wani admission ya samu wani appointment ya samu wata harka ba ta auren ma yake ba to sai ya bari shikenan wannan shine lafazi dai wani lafazi da wanda Imam Bukhari ya fitar akwai kuma na lafazin abi ibnu umar annabi ce la yakhtibu ar-rajulu ala khitbati akhihi hatta yatruka al-khatibu qablahu aw ya'zana la shi ma wani fiqhu ne ko wace riwaya take zuwa da kari da shi baya halatta wani neman aure akan neman auren dan uwan shi har sai shi mai neman farkon ya bari aw ya'zana la ko kuma ya mishi izini yace wani an ce kana so yace a ai tunda naji ka shiga shikenan ja ka shigo ai sa'a ne abu gwada sa'a ake su kuma kuma a wurin mace ba ruwan ta yi mai gida ne da yaron mai gida ta yi zaben yaron mai gida nan tafi sauki in ka tambayi mace me yasa take zabar wani a matsayin miji galiban ba za ta faɗa maka asalin sirrin ba dan za a iya mata dariya sai ya mata dariya wato kuma an san dalili kila addini ne kila salo ne da yanayi na rayuwa kila kyau ne na halitta kila matsayi ne da duk za a iya samu kuma ba za ka ce ta yi laifi ba tunda abubuwa ne kuma na halal suma to sai ce wai juzun nabaru ilal makatuba ya halatta mutum yayi kallo da dubi zuwa ga wanda yake nema idan mutum yana neman mace to ya halatta ya kalle ta ya yi dubi zuwa gare ta ya ga ko har ya ga abin da zai ja hankalin shi zuwa ga aurenta menene dalilin da yasa zai aure ta ko dai dan ya ga kubutarta daga wasu illoli ko kuma ya ga wani abu da zai iya jan hankalin shi zuwa ga ga abin nan ga nemanta shi ma wannan akwai hadisin Mughira ibn Shu'ba wanda al-Imam Ahmad ibn Hanbal cikin al-Musnad ya fitar da shi haka al-Imam An-Nasa'i haka Ibn Majah haka al-Imam Tirmidhi haka al-Imam Darimi da sauransu wata rana al-Mughira ibn Shu'ba ya nemi auren wata mata sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi ungur ilaiha fa innahu ahra ayyudama bainakum shi mugira dan shu'uba mutun ne da yake yawan aure aure kaman da mu iya cewa baya sa'ar matan rannan sai yake baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labari ai yana neman aure dan bai ce ka je ka kalle ta kamar yayin annabi ya fahimci bai ga matar ba kawai zaka iya zuwa nan akwai wata mutune kirki a nan gidan mutum ya kirki fa a wajen wanda ya baka labari ne kai ba dole bane zama akwai kirki na gaba ɗaya kowa na san shi amma kuma akwai kirki na daban za ga yanzu wani in ka zo aka ce wannan ta iya girki amma ba ta iya magana ba wani ko kyauta ba zai aure ta ba to girki gun masu balangoma ba akwai girki mai daɗi ba shi wannan shi ta iya magana wani kuma in ka ce mashi ba ta iya girki ba amma ta iya magana to shi kuma wani shi ma zai ce maka a yi kyan mace a ce ta iya girki shi ne shi kuma shi ne bulgatu majalisin shi shi kenan sai annabi ya ce mashi umbur ilaiha ka je ka kalle ta fa innahu ahra an yu'dama bainakuma domin ganin nata shi zai sa ku fi shakuwa kuma zaman ku yafi dadewa ai ko mugira ibn shu'ba sai ya dauki wannan shawara fa ata abawaiha sai ya zo wajen iyayenta fa akhbarahuma da kaula rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai ya faɗa musu to ai yarku na gani ina so sai muka yi magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce in zo in mako magana ku banni in ganta to su kuma iya mutanen fa ka annahuma kariha zalika iyayen kaman sun kyamaci ya ganta so da suna ga kawai zai mayar musu da yarinya wata karamar bazawara aure ta shekara ɗaya shekara biyu a sako ta su suna ga sai suka dan fara mashi walawala ba sa so ya ganta ita kuma yarinyar sai ta ji duk tana ɗakin ta tana jin me ake tattaunawa fa sami'at zalika almar'atu wa hiya fi khidriha tana ɗakin ta sai ta tattauna da ake cewa manzon Allah sallallahu alaihi ya aiko shi su bashi ya ganta su kuma ba sa so su bashi ya ganta ita kuma tana so a bashi ya ganta tana ji shi ne ya kawai malam sai ta leku sai ta ce masu in kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama amaraka an tambura fangur in dai manzan Allah sallallahu ya umarce ka ka zo ka kalla to ka zo ka kalla ka duba falarocin da ta yi in kana rasulullahi sallallahu amaraka an tanzura an tanzurawa ita sai ta share sai ta share lamir sai ta share fi'ilin a maf'ulin bihim fanbur sai ta sake sharewa ai in kana sallallahu alaihi wasallam amaraka an tanzura ilayya fanbur ilayya to a wani abu ne da za a share wanda kai ka san da shi kuma ba yadda za a yi sabon ya cika sai da sharara kamar da Allah ke cewa ukuluha da'imun sai ce wa zilluha to wa zilluha ne shi ma da'im shi ma da'im law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi la nafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bi mithlihi madada la nafida amma baka da bukatar ka ce la nafida tunda an ce maka a can komai yawan shi zai kare to aka ce ko ka karo ma zai kare ba bukatar ka ce komai yawan shi zai kare kuma ko ka karo sai kai shiru yace to kaji wata Hausa bata cika yace kai ne baka cika ba ai ko ka karo ma zai kare to amma haka kai zaka tanye ta zai kare zai kare in ka kawo zai kare in ka karo zai kare duk ka kusa karewa a zai kare zai kare to balaga kenan ta balagatul hafi kenan to ita ma haka tai mashi tace wa illa fa inni unshiduk tace amma in dai ba shi ya turo ka ba ina hada ka da Allah karka kalla kaga yanzu ta da kinan ta da kinan kamar ba za a ce ta kwaye wa iyayenta baya ba ko ba ta rashin kunya ba ita abinda take so ta kubutar da iyayen kada matakin su ya ci karo da umarnin mai gida sallallahu alaihi wa sallama kuma ni umarni dole a bi kawai wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amra ay kuna lahum al khiyara ba su da zabi ita ma yana hada ka da Allah ka annama azzamat zalika alai fa nazartu ilaiha fatazawwajtuha shine sai ya ce manzan Allah ya turo shi tabbas sai ta fito sai ya ganta sai kuma ƙarshe ya aure ta kuma ita ba a yi wancan aure sakin da ita ba so da an bi due process sauran kuwa ba a cika bi ba wani zai ce to ai shi ya kakkala wani ma a fim ya ganta ko kaga dai ai karshen kallo kenan da zaka sa ma remote ma pause ka tsaya kai ta kallanta ko ka kai saving din iya wurin a waya ka sa repeat so 100 kai ta kallanta amma kuma ya auren ya watsi eh sai a ce ka kalle ta amma ba ta due process ba ba bi ka'ida ba shi ko wannan kaga mai gida ya turo shi sallallahu alaihi wasallama wannan kallon wadda za a nema malamai suka ce halal ne halal ne mutum ya kalli wadda zai nema amma yaushe ake kallon sadda ka gama yanke shawara ita za ka nema amma yanzu ka je makarantar 'yan mata kai ta kallon su to ka yi haram wai kana so ne ka ga ko da wadda za ka iya aure a baka isa ba baka isa ba ta ba a zama kai ba wannan sai ka yanke azama cewa eh za ka neme ta to shi kenan yanzu lokacin kallanta ya yi wannan ita ce matsayar gaba ɗayan malaman fikihu to sannan ya halatta ka kalle ta da ba izini mugira ne kaga sai da ya samu izini ko sannan ya je ya kalla to shine malamin suka ce eh shi shi mugira da izini ya je amma a cikin sahabbai akwai wanda suka kalla matan da za su aura babu izini da haka in ka hada hadisan guda biyu ya halasta ka kalle ta da izini ya halasta ka kalle ta ba izini tana kawo tana sayar da kaya a nan ko tana wucewa ta nan ta je makaranta ko ta je aiki ko ga gidanta can takan shiga takan fita ko ko wani shago take zuwa kullun da safe tai sayayya kai ma sai kai sammako ka je shago in ka saya kai ma sai ka zauna ta zo ka kalle ta ka dan saci kallanta ka kalli kafar kila an yi sa'a bata sa safar hannu ba kaga biyar din ne ko hudin ne na akwai biyar akwai hudu to da sauransu to wannan ba laifi ka yi amma da sharaɗin sai da gaske aurenta za ka yi man ga kalle ta ba izini shi kenan idan kuma cewa kai kai kai to amma dai bari ka kalle ta amma dai kai fa kai anya za ku iya daidaita to karka kalla inda dai har baka baka baka abin nan ba baka himma ba to shi kenan musamman irin gayu mutanen mu a zamanin yanzu wai za ga wani wai shi babban asasin shi na zabar mace sunanta sunanta kawai sunan ayin Allah ya sai aure mai sunawanci da malam ba duk sunan da ka daga akwai yan kwashe-kwashe a ciki da albasa ba dole sai halin ruwa ba ko lokaci ba ta yi da ai mafiya ma albasa ba ta halin ruwa shi ruwa fa sanyi gare shi taushi malam amma albasa ana yanka sai ga mutane na kwalla sai ruwan ma ya zo zai wanke kwallon so da ka wanda dama baka yi niyyar ka aure ta ba to baya halatta ka kalle ta to sannan suka ce da yaushe zaka zaka abin nan da yaushe abin nan da me da me zaka kalla da mene da mene zaka kalla suka ce abinda za ka gani a jikinta shine fuskarta da tafin hannu haka wasu malamai suka ce akwai wanda suka kawo wannan fuska kawai da tafin hannunta su kadai za ka kalla jumhurin malamin malikiya da shafi'iyya da hanafiya da wata fatawa daga ahmadu bin hanbal suka ce fuska da tafin hannu wasu suna karawa suka ce da kafafuwa za kalla fuskarta sai tafukan hannu iya nan sai kafa ko gidansu ka je wa'annan za ka kalla sai dai kawai ƙarin da za ka samu a gidansu shine za ta yi shiga irin ta mace a tsakanin 'yan uwanta za ta iya cire hijabi ko ta sa gajeren hijabi za ta cire safar hannu za ta cire safar kafa kamar za ta bayi ko za ta wanke-wanke ko za ta kicin ko za ta yi shara a tsakar gida kaga wannan zai wuya ga mace a gidansu gaban yayyinta da iyayenta za ta yi shari'a ce ta sa safar hannu safar kafa niqabi zai wahala to yadda take a can sai ka je gidansu sai ka ganta amma a waje wayannan uku fuska tafin hannu sai kafafuwa fuska za ta faɗa maka kyanta kyau wanda kai yi maka in bai maka ba kai kai kai shiru wani na irin shi yake nema tafin hannu da na kafa shi zai faɗa maka taushin jiki in ga tafin hannun kitikir kitikir to duka jikin kusan haka yake rahoto ne aka baya yanzu misali in aka buɗe wani rahoto rahoton cin zaɓen wani ai tsammanin duk bayanan da za a yi a ciki yadda aka yi ci zaɓe ne ko rahoton faɗuwar wani ta rahoton da ke ciki yadda aka yi ya faɗi ne an ce rahoton cin zaɓen wani kuma ya ka buɗe wai sai gana ta kuma ya ma faɗi akwati ta ɗaya duka ma dai akwatinan ya faɗi to wa ma sha Allah da ce wannan rahoton bai yi ba to da wannan cover page ɗin shi zai bada summary to wannan shine cover page ɗin mace cover page ɗin mace to wasu malaman kuma suka ƙara suka ce har da ƙwayar ido saboda annabi ya ce ma wani je ka kalla ƙwayar idanta a idan mutanen madina akwai wani abu sun ta rufe idan sai ce ta buɗe idan ila idan idan hausawa ne karatun mata misali ita ga bakar fata kuma ido irin na mutanen japan na kulliya kaga za ka samu matsala yanzu nan sai dangin ka jirta ka auro mayya ka hana yar mutane sakat a gidanku don kaga idanta irin na mutanen Japan ne ka ce to ke ba za mu daidaita ba lalle al'umman mu ba sa fahimtar abubuwa da sauri wasu malaman kuma suka ce a'a annabaru ila ma yabharu ghaliban fil khidma misali idan mace yanzu ta zo tana wanke wanke tana yanka alayyahu tana rege shinkafa tana tsince tsakuwa a waye me ake iya gani a jikinta a tsakar gida wa'annan gabban jikinta da ake iya gani su ya halasta ka gani kaga in mace na wannan aikin za iya ganin wuyanta za iya ganin damtsanta za iya ganin kwaurinta to ya halasta ka gani kaga an samu bulgatu majalisin kenan an dan matsa daga fuska an ga wuya daga tafin hannu an ga tsintsiyar hannu shi kuma shi ma akwai fa'idodi da zai iya da zai iya baka magana ta biyu kenan magana ta uku su suka ce a'a annaburu ila mawadi'il lahmi minha wannan al-Imam al-Auza'i ne ya bayar gaskiya wannan fatuwar malai ba sai da ita ba ma al-Imam al-Auza'i bajimin malami ne bai cin ma Allah bai kaddaro bai yana sama da su al-Imam Malik ne shi ma shi ma yana da mazhaba ma Allah dai bai kaddaro mata shahara ba shi yace abinda zaka kalla a jikin matar da zaka aura shine ne duk wani wuri da yake da nama ya halatta ka kalla inda yake da tsuran kashi ba ruwanka da wurin to mun san psychology da ya amfani da shi ba ba da wannan wannan fatawa to amma kuma ai ita matar da zaka aura ya akwai inda kashin na da amfani to malan ka auro to ita langa langa ba kashi ruwan shayi ba za ta iya dindima ba ko wannan kusan al-Imam al-Auza'i shine kusan dai ya tafi wannan wannan matafiyar fatawar da tafi kowace abun wurgarwa suka ce in banda al'auratta ko ina zaka kalla amma a gidan iyayenta a gidan iyayenta wannan amma dai wancan biyun farkon su suka fi gaskiya tafin hannu ko kuma abin da yake bayyana a jikin mace sadda take hidima to abin tambaya ne za iya dauko maka a bidiyo ka kalla ya ce to wannan nisbi ne idan idan dauko maka aka yi ka ganta gata tana kaiwa da komowa aka tafi da bidiyon ba a ban maka ba yayi amma idan ka ce a tura maka to bai yi ba za ka yi mujawazatul haddi kenan wa haddada hududan fala tutawizuha ko fala ta'taduha to zai zama akwai matsala kwarai-kwarai da gaske da aka dai idan mutum na neman mace annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a kalle ta saboda abubuwan da za a so a kaucewa takwas da minti goma ne ko ake sallah ko takwas da go na da goma ko to da aka babu laifi in mutum zai kalli zai aure mace ya kalle ta annabi ya ce ya fi an fi saran auren ya dawwama kuma yanzu ma dai ba cika yi ba a kallon ba ko amma dai a takaitu inda shari'a ta ce a kalla ya ce wala nikaha illa bi waliyyi kuma babu aure sai da waliyyi akwai hadisin Abu Musa al-Ashari wanda Imam Ahmad ibn Hanbal cikin al-Musnad ya ruwaito da Imam Abu Dawud da Ibn Majah da Imam Tirmidhi da Ibn Hibban da Hakim annabi yake cewa la nikaha illa bi waliyyi babu aure sai da waliyyi haka hadisin Aisha radiyallahu anha wanda ke cikin Musnad al-Imam Ahmad da Abu Dawud da Ibn Majah da Tirmidhi da sauransu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ayyuma imra'atin nukihat bighairi izni waliha fa nikahuha batil duk matar da aka aurar ba da izinin waliyinta ba aurenta batacce ne fa nikahuha batil ya maimaita sai da maimaita su uku yace fa idza dakhala biha idan mijin ya tare da ita fala al mahru bi mastahalla min farjiha ta cinye sadakin da aka sa saboda taba ta da yi kuma auren a watsa shi idan waliyai suka yi sabani kuma ya ce to fasultanu waliyu malla waliyala shi harkar wali wajibi ne a aure rukuni ne ko sharadi ne shi kuma sharadi shine in ba shi abin babu shi to waye waliyi uban ya shi ne wali daga shi ne zai iya zuwa ya aurar da ita ko kuma duk wanda ya ga dama ya ba yarka ce wanka nanan kanin kananan kawun kananan wani sirikin kananan wani waye nanan sai ka gayyato wani mutum daga waje saboda wata falala da ya yi maka sai ka ce shi ne wali kai kake da fawar haka yayi aure kuma ya yi kuma ba wanda zai iya cewa wani abu shi uba dai shi ke da wannan ƙarfi da aka babu aure gaba ɗaya sai in akwai wani walaikun salam wa rahmatullah eh
mun su kun ta da wani abu da cikin makamun shi sai ta an karar da shi sai ya yi lokacin hankalin shi zawo wata ne kuka sai ya zai ci ai ba wanda za a ci
a to ai in ya in ya siffanta ta da mahaifiyar shi ne ai auren ba lalacewa zai yi ba gaba daya kafara zai yi da ɗayan abubuwa guda uku yan tabawa azumi sittin miskine sittin ko ce da miskine sittin daga nan ba zai ƙara taɓa ta wasu yayi waccan kafara in kuma sakinta yayi ya ce kila ko da wasa ne ko saƙul da baka ne ko rafkana ko wane ne to in ya zama da rigima ko tuza'a in kuma ba rigima magana ce sariha haka take nufi ko tawo abinda zai ɗauki tawili to shikenan dole a tabbatar da auren saki ya a tabbatar da sakin sakin ba a mashi wasa to amma kamar wannan akila ya siffanta ta ne da mahaifiyar shi zihari ne auren bai mutu ba amma zai kafara in kuma yana ga shi ba zai iya kafara ba to shine sai su rabu sai ta tafi ta yi iddarta ta wani auren kuma daga bayan kammala idda shi yasa da yake so a kiyaye mazhabar malikiya suna zafafawa suna kausasawa kuma suna da gaskiya game da abin da ya shafi matsaloli na saki kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa abubuwa guda uku ba a wasa da su da saki da yantawa da ba da aure amma ka haihuwar mace cikin murna ka zo ka samu wani mutum na ka ce na baka ita yace na karba an gama aure yayi yarinya ta yi aure ran da aka haife ta ba yadda ka iya ai sai dai ya saki iya saki ko da suna ko kafin suna ko bayan suna na'am
Daga baka son wani kakawa rikin da ake yi ta hanyar kariya shi kuɗi da.
eh kuli'i
Ina kan shi za ka rafi. Don na ka rafi.
mm.
Ikon komawa yana hannun cikin bashi.
eh ita ke da fawa a lokacin Shi ko ya dawo ya ce ya mai da ita bata dawo ba saki ɗaya ne mai ban haushi sai dai idan sun sulhunta ta ce ta yadda to shi kuma zama za a iya biya sabon sadaki sababbin shaidu sabon kulli amma fa shi kaɗai ke da alfarmar yau ma za a iya daurawa sun yi kulli da azuhur kafin la'asar suka sulhunta sai a sake wani daura aure ana gama la'asar sai ya ce to akwai daura aure in ka ce nawa ya ce kai dai kai shaida wani da wancan ne sun rabu ne ka suka neman labari ka zama mutanen mu da sun samu rahoto gaban CNN so da kai ta ita take da power komawar gaskiya a daidai lokacin tunda ita ta tsane shi har ta sa aka yi sakin to sai musulunci sai ya girmama ta ta nan sai aka ba ta wuka da nama
sai na ji mana.
na'am Wancan wani kuma da wancan bayan Allah suka yi suka ga suna son wancan bai wa Allah.
eh Ya ce banda wannan banda wannan. Ciki ya mata wannan bai da komai da zai ci.
eh talaka ne Tara ne.
mm shi kuma wannan da kan to yau a yamma wancan mutanen maza ko kokarin maza haka a yanzu a har yanzu ma za a iya yi ce a wani wallahi wani ya fito yana son ya ta ce an sallame shi a yi da wadda wasu gaskiya bai bada sana'a ba a ba ina gani yana a ina na haya ne ya faɗa gaskiya ya faɗa gaskiya ba laifi ballon lokacin ma yana zama wajibi so da harkar aure ba a rufe-rufe sai dai kawai duk abin da za a faɗa ya zama an taƙaitu a kan iya abin da ya shafi aura sai wanda ya fito yana zai ta kai kai kai gaskiya bai da sana'a kan jarin dama na banki ne to sun samu matsala yanzu haka neman shi suke yi to kaga shi ƙara aure ma ba na shi bane ya samu ma kan banki su kama shi shine babban aure to kaga irin wannan duk za a iya bayani wa alaikumus salam wa rahmatullah eh in dai aka ba mutum ya ce ya karba ya to ai ya halasta uba ya aurar da yar shi karama da bata zama akila ba in yarinya ba ta da wayo ba ta da hankalin da ta iya zabar miji ya halasta ga uba ya zabo ya aura mata in ta yi wayo kawai ya faɗa mata shikenan in ta riga ta girma ne to shine sai ya yi shawara ko a tuntuɓe ta ko a ji matsayarta amma wannan yar musulmi tsitsiya kawai zai iya aure da ita al'ummar laraba galiban haka suke yi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya nemi auren aisha radiyallahu anha ai tana da irin wannan nema ba dai a ce an bayar ba amma akwai wanda suka ce sun kama yan gidan su almuta'in nabi wata mata ta ja rasulullah ya kamata kai kai aure na ga bayar rasuwar hadija kenan sai na ga mata guda biyu da ya kamata ka aura daga ciki tace mishi akwai Aisha taje ta yi magana sayyidina Abi Bakar ya ga ga koshi ga kwanan yunwa yarinya ta yi miji amma kuma ga alƙawarin yancin gidan sun aiko cewa in Aisha ta tasa suna so a ba dan su ba a ce an ba shi ba kama kuma balarabe tun a jahiliya baya kare alkawari yana illa ce har ma balarabe ya yadda da ya karya alkawari karfe bakwai gara ya mutu bakwai saura minti daya wannan mutuwar sai ta fi ma'yan gidan abin alfahari cewa ne babanmu don kada ya karya alkawari ya mutu tun fa suna bautar gunki na kuma da musulunci ya zo to aka yi shaidai kawai dole sai aka je aka samu mutanen gidan aka yi masu bayani suka ce wai wai wai takarar tafi karfin mu sai suka janye cikin mutunci da nabi sallallahu ya aure ta to da kan yar karama ce haka za a iya auren da ita Aisha kaga an dora mata aure shekara shida amma kawo ta tana ta wasan kasa ga hadisin barira da ke cikin sahih bukhari da muslim mako lokacin da aka yi Aisha kazafi annabi ya kira barira ya ce zo wannan matar ƙudda ƙudkuki uwar gidanki ce tsakaninki ga Allah me kika sani game da ita in tana wani hali na banza za ki sani ta ce wallahi tallahi ya rasulullah ban san komai game da matan nan ba sai alkhairi in har tana da laifi to abu ɗaya ne bai wuce a aje mata abincin da za ta yi wa mutanen garin da za ta yi wa mutanen gida abinci ba ta tafi wasanta awaki su cinye in tana da laifi wannan ne kaga wannan fa karshen yabo ne ba kuma wannan hadisi malamai suna kafa hujja da shi kan cewa mace za ta yi mijinta hidima za mu zo wannan matsalar kaza yake ka zo ka samu wata yar boko da wani karamin gilas ɗinta ba ta da kunya wai ba za ta yi miji aiki ba hawanki da guga da polish duk za ta yi mashi da ban ruwar bishiyoyin yana da gidan gona a ciki duk za ta yi mashi in yana kiwon awaki ma ta fita bakin rafi ta masu ciyawa ta zo ta yi surfe ko ta yi sussuka ta yi surfe ta niƙa ta yi abinci ta kai mashi gona ya dawo ta tare shi a get in tana so ta yi albarka amma mata yanzu taliya ce fa minti sha biyar in gasin ya kusa kariya inda shi sosai ma ba a sha biyar so da haka mata da ka duba fa abinci ake ajewa gari ake ba a sha ta yi mutanen gida abinci kenan mace nawa miji hidima in shi yace ba za ta yi ba ba laifi gata ne bai so ta hayaki bai so ta hori wannan la ya halatta shi yaga zai iya amma ta ce kawai ita sam sai dai a girka a bata a ba ba a yadda ba matsala ce da wanda suka faɗi cewa ba za ta hidima ba su da dalili da haka indai a takaice yarinya yar karama ce yar mitsitsiya haka ya aurar da ita ba sai an tuntube ta ba nemi ra'ayinta ba saboda daga haihuwar ta a iya aurar da ita ga wani in ya so in ta girma sai a faɗa mata kin fi kowa sa'a a garin ke ce karimar garin duk da aka haife ta rana aka ɗora miki aure sai ta rubuta a dayari ranar haihuwa ranar auren farko kuma auren ƙarshe ko insha Allah yana gari zo da yanayin lokaci sai mu dakata nan sai mu tashi a wala nikaha illa bi waliyin matsaloli na wali Allah madaukin sarki ya samu dace fa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa la hawla wa la quwwata illa billah assalamu alaikum